رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بار السلام عليكم ورحمة الله أعطي قبر كراتم ولتاتي نشره السنة إمام البربهاري رحمه الله za mu tashi ne Allah ya yarda kan sabuwar matsala ko ai da malai ke cewa qala al muallif rahimahullah qala malik bin anas rahimahullah man ladima sunnatan wa salima minhu sahaba sahaba rasul ashabu sallama thumma mata kana ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa in kana له تكسر في العمل البربهاري الله masa rahama ya hado wata matsala da ya duro maganganun manyan malamai daga cikin magabata na kwarai dangane da butacciyar aqida ta sunna wanda idan mutum ya mutu akanta to ana marfatan shiga aljanna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ina fata an gane yake cewa imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce duk wanda ya zalunci sunnar manzon Allah ma'ana ya riko da sunna bayan ya riko da sunna kuma ya kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sun kubuta daga harsansa ma'ana baya aibata su baya zagin ko daya cikin su baya cin mutuncin sahabin manzon Allah ko da guda daya summa mata sannan ya mutu akan wannan aqida ta riko da sunna da kuma girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene matsayin sa Imam Malik yace kana ma'annabina zai kasance ran tashin kiyama tare da annabawa was-siddiqina da siddiqai was-shuhada da shahidai was-salihin da salihan bayi na fata an gane yace wa in kana lahu taqsirun fil amali ko da ayyukansa nagari ya samu karanta a ayyukansa mana bai yi ayyuka da yawa ba amma kidarsa shine ya mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana ba wa sahabbai matsayin su da manzon Allah ya ce a ba su baya aibata kowane a cikin su in an faɗi su ce radiyallahu anhu ina fata an gane yace wa qala bishr bin al-harith radiyallahu rahimahullahu ta'ala yace as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa as-sunnah yanzu mun ji maganar imam malik sai kuma ya kawo maganar ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi kuma a wurin sa as-sunnah hiya al-islam in kaji an ce sunna to ita ce musulunci ma'ana in aka tambaye ka me musulunci ka ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an tambaya na Aisha menene dabi'un manzo Allah da halayensa tace khulquhu qur'an haka tace kawai in kira son sanin halin manzon Allah da dabi'unsa da halayensa da rayuwarsa da akan me ya rasu shine qur'ani gabaki ɗayansa mana duk abin da qur'ani aka faɗa a ciki na umarni manzo Allah yayi abin da aka faɗa na hani manzo Allah ya hani sallallahu alaihi wasallam kuma haka haka ne ko Allah ma da kansa ya ce manzon Allah mai wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam to shi wanda yake cewa in kaji an ce sunna wata ce musulunci shi musulunci shine sunna ma'ana riko da sunnar manzon Allah idan to koman ka sunna to shine kana kan musulunci daidai kenan wanda yace shi yanzu baya yin sunna ko baya san sunna ko baya san hadisi ba musulmi bane kai tsaye kawai na ba ta an gane ya ce wa ƙala fidal bin iyadi rahimahullahu ta'ala idza ra'aytu rajulan min ahli sunna fa ka'annama ara rajulan min ashabi rasul sallallahu yace shi kuma wannan magabaci daga cikin manyan magabata yace idan naga mutum guda daya wanda yake ahli sunna ne ko mun karanta a baya albarbahari ya ja kunnan ka cewa karka cewa wani ahli sunna fa ko sai in ya kasance komar rayuwarsa na zahiri da aka sani akan sunna yake ko iliminsa sunna aikinsa sunna ƙudurinsa a zuci sunna mu'amalarsa sunna komansa na zahiri sunna yake to sai a ce masa ahalin sunna to yake cewa fudalu bin iyad in na ga mutum ahalin sunna sai in ji a raina kamar na ga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda menene da ake da amma misali me yasa ya faɗa ka suka ce ai mai riko da sunnar manzan Allah duk motsin da zai yi a duniya ba zai yi ba sai abin da manzan Allah ya koyar shi yasa ma malamai na kirki suka baya gaya maka cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman Allah fi wa yas'al al-ulama ويقتدي بالمتبعين بسنة نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم yace kamar ka tambayi suwaye yace alladhina yudilluna ala ta'atillah ko yace kai koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye masu bin sunnar manzon Allah yace su ne waɗanda zaka same su yudilluna ala ta'atillah kullun suna yi mutane bayani na akan siwa Allah da'a wa yuhaddiruna an ittiba'i shaitan kuma suna gargadar mutane kar su bi hanyar shaitan wannan shine babban aikin ahlus sunna a samu ko a ina kake kana jan hankalin mutane kaza ba kyau Allah ya hana ayi kaza shi Allah yake so wannan hanyar hanyar shaitan ce kar a bi ta shikenan wannan shine asalin sunna kenan duk ilimin mutum ko mun yawan ilimin sa in ba yana karantar da al'umma sunnar manzon Allah ba to ilimin nan shi ba ilimi bane bai yi amfani ba ilimin nashi dan bai yi aikin da manzon Allah ya zo yi ba shi kuma asalin mai da'awa shine ko malami shine shi magadin manzon Allah ne shi kuma gadan manzon Allah ba kuɗi manzon Allah ya bari ba dai ka dauka sa account ɗinka manzon Allah ba kuɗi ya bari ba me ya bari ilimi ya bari shine ka daje ka koyi ilimin to da ka koyi ilimin sai ka yi amfani ka kide da kayanka a'a manzon Allah karantar da mutane rika yi shekara 23 ba ilim abin da bai fuskanta ba na kalubale to kai ma saka dauki wannan hanyar ta karantar da mutane na fata an gane to daga sai sai idan naga ahli sunna sai naga kamar naga sahabban manzon Allah saboda daidai yake da maganar ɗaya daga cikin magabata da yake cewa ahlul hadisu humu ahlur rasul wa in lam sahibu nafsahu anfasahu sahib yace daliban hadisi da malaman hadisi da masu riko da hadisi to su ne asalin jama'ar manzon Allah su ne asalin mutanen manzon Allah su ne asalin masoyan manzan Allah. Saboda ne, ya ce, da ba su yi rayuwa zamani ɗaya da manzan Allah ba, zala ya bar duniya sama da shekara dubu, tukunna ka aife ka. To, haka wannan, haka Allah ƙaddar, haka Allah ga dama. To, yanzu ƙoƙari shi ne, sai ka tashi ka koyi sunnar manzan Allah. Duk abin da za ka yi a duniya, kar ka yadda ka yi, sai ka bi shawarar da mai ahalar ya kama, na cewa bai halarta ga mutum mukallafi, ya aikata kowane irin aiki ba, har sai ya san meye hukuncin Allah game da wannan aiki duk abin da zaka sai ka tambaya kai bincike yaya manzon Allah yayi ko yaya yace ayi saboda manzon Allah yayi rayuwa shigen yadda kowa yake rayuwa a duniya duk wani abu da dan adam zai yi a duniya na alkhairi da na gamuwa da kalubale manzon Allah ya gamu da shi kuma yayi shi to shi da abin ya same shi yaya yayi na bata an gane kaga shine wajibi a kaina wajibi akan ka wajibi kuma akan kowa mai neman ya gamu da manzon Allah ya zama mai ceton sa tashin kiyama dole kiran ka tashi kai ilimi da sunna da haka yake cewa idan naga ahlus sunna sai in ji kamar naga sahabi yace wa idza ra'aytu rajulan min ahli bid'i in kuma naga dan bid'a fa ka annama rajulan min munafiqina sai kamar naga munafiki na zamanin manzon Allah saboda za munafikan zamanin manzo Allah ai me munafiki sun bayyana imani ne a bakin su amma a zuciyarsu ba muna ba mu ne bane yasa mala ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna tuzo gun annabi sai mun shaida kai annabin Allah ba karshe ba shine musulunci ba to Allah ya ce Allah ya riga ya san kai annabin shi ne haka ne amma Allah ya tabbatar su ƙarya su ba su yadda kai annabi bane kenan ba faɗa a baki cewa kai da shi manzon Allah shine babban abu ba ka bi umarnin sa abin da ya hana ka hannu abin da ya bada umarni ka aikata shine ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ga dan bid'a ko me yake kullum dan bid'a kullum shi abin da manzon Allah ya kawo shi kuma kishiya zai kawo masa in manzo Allah ya ce ai gabar shi kuma sai da ce a ai yamma labata an gane yasa duk suka ce malamai in aka kirkiro bidiya guda daya to a lokacin kuma za a jefar sunna guda daya in an ƙaro bid'a biyu to an jefar sunnoni biyu har sai a waye gari gaba ɗaya sunnar manzon Allah an jefar da ita an ɗauko bid'o'i sun zama su ne addini haka shikenan an raba ka da manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam kuma da ƙa'ida duk abin da zaka yi mai sunan ibada mai sunan addini to Allah ba zai karba ba sai ka bi yadda manzon Allah ya koyar saboda shi aka turo ya gaya maka abin da Allah yake so shi aka turo ya koya wa duniya asalin kudirin tauhidi in kai kudirin tauhidi wanda ba shi ya koyar ba Allah bai karba ba shi yasa da yahuda suka rika wa sahabbai gori akan cewa ai mu yahudawa mu Allah ya so a duniya kai mu matsayin mu ma kamar ƴaƴa ne abun Allah da suka ce suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ba suka ce ba saboda suka ce me ai yawancin annabawa a cikin mu aka turo gashi Allah ya faɗa Qur'anin na kuma cewa ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayan da ya halitta abun ko ba ka laifaɗa ba to sai in ka taɓa manzan Allah to Allah ne ke ɓace mara faɗa ina fata an gane saboda matsayinsa shi ne musamman ne abun Allah yasa duk wanda ya faɗi mummunar magana game da manzan Allah to da shi da jin daɗi har ya mutu babu ko an bar shi yana da waiwala wala ba zai daɗi ba har ya koma ga Allah saboda ya taro abun da ya fi ƙarfinsa yasa kuma a sunnar manzan Allah duk wanda ya faɗi mummunan kalami da gangan aka mar bayani abin da ya faɗa ba da dai bane game da manzon Allah ya ƙi ya ce shi dai yana kan manufarsa to inda ana shara musulunci sai a fille masa wuya kuma ko ya tuba ba za ka ɗauki wansa sai da tuban sai mara amfani a lahira saboda matsayin manzon Allah shi ne musamman ne shakul islam ibn taymiya yayi littafi sukutum ya sa masa suna as-sarimul maslul ala shatimir rasul ko kaga shine ai cikakken san manzo Allah ko yace wai hukuncin kisa ga duk wanda ya faɗi mummunar magana game da manzon Allah saboda matsayin sa na musamman ne shi abun Allah to da haka ashe dan bid'a kullum shi cin gyaran manzon Allah yake ko bai faɗa da bakin sa ba aikin shi yana da cewa cin gyaran manzon Allah yake kamar yana cewa ne ga wani ibada ga wata bauta ga wata ibada wacce manzon Allah bai karantar ba bai ce ayi ba sanda yake raye amma shi yanzu ya gano ta to me yake nufi ina manzala bai itikar da aikin da aka saka shi ba kuna ganewa Allah ya shelanta fa a haddin bankwana a gaya wa duniya gaba daya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ko rinta lakum islamu dina yace a yau ne ni tuka muku me addinin ku inji ubangiji kuma ubangiji ce aka cika muku ni'imar saboda an tura muku manzon Allah an saukar muku da Qur'ani gashi ya muku jawaban addini gaba kida kuma yace daga yau in ji ubangiji na yarje muku addinin musulunci kadai shine addini wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati lil khasirin duk wanda ya wani addini ba musulunci ba ba musuluncin manzon Allah ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba bayan wannan ma ran tashin kiyama yana cikin asararru ɗan wutar jahannam Allah ka tsare mu yasa kalubale duk abin da zaka yi duk motsin ka 24 hours dole ka je ka koyo yaya manzon Allah yayi mun sha buga misali ana fara rayuwa ne da asuba an tashi bacci ko shine farkon rayuwarka kamar an haife ka ne kenan a lokacin shine an haife ka yasa da kin gabar ka kace alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wala nushur mun gode wa Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu bace ai mutuwa ne dan haka Allah mai faɗa ko yace menene Allahu menene na ina hafizan jazakallahu khair Allahu tabla musa hina mautaha walati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓar rai lokacin da mutuwa ta zo mutum kuma yana karɓar rai sanda za a yi bacci haka bacci dan uwan mutuwa ne kudirin ubangiji ne da bai kashe ka bai bar kana numfashi ana ganin ka kuma ya juya kanan ya juya kanan har gari ya waye to zaka dan ya dawo ma da rai da asuba din ka farka sai ka gode wa Allah da ya raya ka bayan ya kashe ka kuma wannan tashi a baccin ko mutum arne ne ko musulmi ne haka zai farka daga bacci sai dai in kai musulmi ne mai bin manzon Allah sallama kana farkawa sai ka tuno yaya manzon Allah yake ya farka daga bacci me ya koyar na addu'o'i to haka bambancin ka da wanda baya bin sunnar manzon Allah ke kai ka karanta ka ji ko kuma ka tambayi malamai sun gaya maka kana farkawa sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyani ko ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yanzu wani abin da ka faɗa ka yi bauta ka yi sunna za ka samu lada idan mutum ma ɗan bid'a ne ya yi miƙa ya ce a ko ba ka suke cewa ba ka san ɗan bid'a shi ya fi kwama hauka zai wani miƙe ne ya buƙare ya ce ka har gari ya waye ta ko garan za a sake shi ma haka zai farka in arne ne ya ce waye waye jesus ya fita shirkarsa kowa ya abin da zai iya bambancin mai bin manzon Allah da wanda ba bin manzon Allah a gurin wannan cewa manzon Allah ga yadda ya farka daga bacci ga abin da ya faɗa kana faɗa kai sunna to ka tashi ya za ka tashi daga baccin za ka je ka shiga ban ɗaki kai uzurinka ya manzon Allah ka shiga ban ɗaki haga ahlus sunna ko kuma ɗalibin sunna kullum shine zai tuna ya manzon Allah ke shiga ban ɗaki dama an karantar da shi ya san addu'ar da wata kafa kuma za a shiga har kullum da yake tunawa yana tuna manzon Allah ga yadda yake sai da kamar manzon Allah ne ke karantar da shi cewa kai kaza sai ya kama kofa daki zai shiga sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal kaba'is ya sa kafar me kafar hagu yayi sunna zai samu lada ya je riga matsuzurin sa ban daki zai fito kuma ya fito daga ban daki gufrana haka manzon Allah ya faɗa haka kuma yake faɗa haka kuma ya koyar na fata an gane sunna kenan za ka yi alwala ya manzan Allah yake yin zai fara alwala in ka karanta duk kana ji duk kuma ka sani za ka ji da kake yi duk kana tuna abin a kwalwarka za ka faɗa addu'ar fara zahira bismillah an gama alwala an yi in aka zo ya ake alwala sunna ma duk ka iya ka karanta ka gama alwala wacce addu'a ake yi bayan gama alwala ko ta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lak wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min thawabina wa ja'alni min al-mutatahhirina kana faɗa ka bi sunnar manzon Allah to haka za ka rika tafiyar da irin waɗannan abubuwa duk motsin da za ka yi manzon Allah ya koya maka ya za ka yi in ka gama kayanka da kai bacci za ka sake wani kaya ka fito masallaci ko ba hi bane abin da ya kamata ko za ka fito da kayanka mai warin igiyar leku ya yi su fizik ga yawun bacci ga dattin wani waya a jiki wannan ba daidai bane a musulunci ai zuwa gun Allah zuwa gun wasa ne sai ka sake kayanka to zaka saka sabon kayanka ko kayan da yake ajiye a cikin adakarka ko akan sallayarka to ya ake saka kaya a musulunci manzo Allah ta yake yana fara sa hannun dama kafin hannun hagu yana fara sa kafar dama kafin kafar hagu duk kana bi to har kullum duk motsin ka kai kana ji cewa kana bin umarnin manzon Allah kuma da ka koyi wannan a hadisan manzon Allah to ya saka ce ashe shi dalibin hadisi da malamin hadisi to shine asalin jama'ar manzon Allah domin duk motsin da zai a duniya yana tunuwa ya manzon Allah yayi ya yace ayi kuna ganewa idan baka wannan ba kai ba ahlus sunna bane haka zaka rike duk motsin ka a duniya zaka fita daga gidanka zuwa masallaci wacce addu'a ake ta fita a gida an fita daga gidan kan aje masallaci wacce addu'a ake karantawa za a shiga masallaci wacce addu'a ake yi ko ko zaka zo ka ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada haka suke faɗa ka san dan bid'a kawai lissafi yake da kwakwalwarsa tunda ya ji an ce masajida a cikin aya kawai sai ɗauka ake ga masallaci bai san cewa a annabin da ya kawo ƙur'ani shi ga addu'ar da koyar kuma bin sunna shine ka ba abin da manzon Allah ya faɗa shi yasa ce waya kifa inda amrihi wa nahayi ba yake na kauta lafiya ba to suke addu'ar shiga masallaci haka za ka rinƙa ka gama ka ji sallah haka har ka ƙara dawowa dare yanzu a ƙara kwanciya duk kana bibiyar yaya manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam to shake cewa sunna yasa aiki ne shi ba na ƙara ba kuma sai an ganshi gaba ɗaya a komanka ba kawai a masallaci da sahun sallah kake sunna ba amma a kasuwancinka babu sunna eh manzon Allah ya ce Allah ya yi albarka Allah ya tausaya wa ɗan kasuwar da ko kuma mutumin da samhan izashtara samhan izaba'a mai sauƙin hali in zai sai da mutane kaya baya dukan hanci na fata an gane baya tsalwazawa sannan hidar sai kayan kama ba zai matse ka ba ba zai kure ka ba duk ɗabi'u da Allah ya koyar da mu to duk kana irin wannan ko manka a duniya ya manzan Allah yayi ba zai mu bada misali ba manzala na raya a Madina sahabi zai aure bai sani ba ko bai ce da me aka yi haka ba kai kuma za ka yi aure sai duk kai hota sani tun da kake yi haka yi waɗan bida ne ke a to ka nema gun Allah mara wai za su alta fas'alin lahamara wai za su alta fasa in bin lahamara ba shi ka na kawuta ba kai kowa ya san za ka yi aure to Allah ya samu dace yake cewa wa qala yunus bin ubayd rahimahullahu ta'ala al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah wannan daga cikin magabata yake cewa abin da yake mai ban mamaki a yau a duniya shine a samu mutum yana yin kila akan abu sunnar manzon Allah ita wannan abin mamaki ne saboda ana wata duniya wace iri ga tanan kar baka manta fa wannan magana fa ta fi shekara dubu da fadatta amma yake cewa abun mamaki a yau a samu wani yana da'awa akan abu sunna saboda a yau a lokacin abubuwa sun rikice wa duniya ana ganin sunnar ta zama kamar bakuwa to na kuma ga yau to illar mu shine mu aka ce sunna galibi inda muke dauka kawai a masallaci a zo a hada sahu kamar sahun mala'iku ko ba kai bane kaga mutun ya har hade ya giggyara yawa zai burge mu masha Allah zai sa wannan sunan su sakani alhamdulillah kana ganin sa physical appearance din sa ahlus sunna ne sama kuma sauran mu'amalarsa ba sunna bane na mata an gane ba shi da afuwa ba shi da fara'a ba hira baya hada sallama baya kyauta baya sadaka baya dariya ko a gidansa baya yafe wa mutane suka masa abu baya kyauta wa dangi da makota eh komansa zai kuma bid'a yake in ka je neman aure a gidansa da gidan dan bid'a layi ɗaya ne ba wani bambanci komai zaka masa mutuwa ba bambanci da gidan dan bid'a komansa haka ne amma masallaci ni'mal ustaz ni'mal ahlus sunna to haka he muke ne bamu gane bi sunna ba to amma aka ce ma sunna shine koman ka 24 hours duk abin da zai faru ka doka tambaya ya manzan Allah yayi ko kuma ya yace ayi tunda shi ma yayi ina ba ta an gane ya yi aure ya aurar an masa mutuwa an mar komai ma an masa an masa haihuwa an mar kaza ya je bin nan yaki ya je mu'amala da mutane an yi sulhu an yi shari'a komai na manzan Allah yayi sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka koya ya yayi ya yace ayi sallallahu alaihi wasallam to yake cewa abun mamaki a yau shine a ga wani mutum yana da'awa akan azu abu sunna yace wa adaba minhu almujibu ila sunna yace kuma wanda yafi kowanne mamaki shine wanda ya amsa kirin zai ga sunna saboda abu ne mai wahala fa wani yace manzo Allah ya manzan Allah ko ina son ka ina son sunnarka yato ka shirya wa gamuwa da kalubale saboda in kita ka bi sunnar san casce da karantar ai mutane da yawa su tsangwame ka ko yanzu ko a yanzu a ce muna magana za kan auren nan ko kawai sai aka ce limami zai aure da yayansa da ya ga a masallaci ma kawai ya ga ya kofar gidansu kawai ka daura aure kawai fito sallar sakayansa a za an yi asuba an wada tsora da a karamin karfe tara kawai sai gaba da abin da yake ba wanda ya sa an yaura gidai sai aka ji labari me za a mar a masallaci me za a mar sai wani ya samu malam kamar muna zaman gaba da kai eh auren da yarka kaza kaza kaza ko ba ka bane saboda me mun saba da al'ada sai da an yi mutum mutuwa kawai an ai an mutuwa yau washe gare ta kowa tafiya sai ya sallama kowa ya gode ya kenan hunaka mashakil ko bale fara ba to shi yake ce sunna ga akwai wahala kenan ko yake cewa zamani da zuwa mutane riko da sunna ta wahalarsa da fafutuka da za ka yi ya fi riko da garwashin wuta a hannunka. Kun gane abu? Riko da sunna wahalarsa da zafinsa ya fi ka danƙe garwashin wuta. Ka san nan ɗin hannu da Allah ya tafin hannu wani abu Allah saka masa na musamman wanda babu shi a bayan hannu. Na mata an gane, babu shi a gugewa na jikin mutum, tafin hannu gaban Allah ya yi shi. in ka taba abu da shi na sanyi ko na zafi idan kake jin abun yake kai sako ko ina ya buka taba da bayan hannu na bata an gane to riko da sunna zai zo ka dike garwashin wuta a hannunka ka dike zafin da zaka ji to wanda yake riko da sunna full sunna din ya fi wanci ya fi ka na bata an gane to ka gaya abu ne ba dan kankani ba kiyan zaka sai kai abun da gaske sai kai abun ka dagi sai kai dan Allah sai kawaye gari ba ka sha'awar yabo ba ka jin tsoron zagi na fata an gane ba ka ƙaunar a yabe ka baka sa rai ba ko ba ka damuwa don an zage ka dama kai don me kake don Allah kake to shi ne za ka samu ɗan za ka iya yin waɗansu abubuwa amma in kana tsoron a zage ka ko kana son a yabe ka to abu da ba za ka iya yi abu da ba za ka iya yi ya ce ƙaulul imamu malik bin arzahimahullahu ta'ala sai imam malik yake cewa malladima sunatan وسلم منه أصحاب صلى الله عليه وسلم thumma mata kana ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin yace ai abin da yake nufi mallazima sunnatan duk wanda ya riko da sunna to sunna wace yace ai sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine sunnar manzon Allah ake nufi na fata an gane to ya ne riko da sunna kuma yace ilman wa amalan wa atiqada kaji asalin magana ka koyi sunna ka nemi ilimin ta ma'ana ka nemi karatu na sunna karka damu da karatun wani abun da ba sunna ba ko da zai ma amfani to karatun sunna fi shi muhimmanci domin shi addini ne kuma shi ne tsiranta to neman karatun ai abu ne mai wahala to kuma ka neme shi na sunna sannan kuma wa amalan kuma ka yi aiki da sunna karatu neman sa akwai wahala amma kuma aiki da shi ya fi shi wahala na fata kuna ganewa kina za a yi karatu da yawa a gudewa amma ga ɗaliban makarantar karatun baya tasiri a jikinsu saboda karatun da ake yi karatu ne kawai ta'abbudan ba ana idan a kutan jama ɗabi'a ba ne misali ka zo gaban malami kawai yana maka karatu ba ni gishiri in ba ka manda kana can baki kala ya ce da'a ya zo za ta wada in za ka alwala kawai ya wuce haka a gaba ka kwaikwayo ba su shayi ba abin da haka har a gama sai kuma da ce a nan an zo gurin kwana nan gurin kwana ne alhamdulillah shikenan sai dai a zata ba kuma shikenan sai gobe kai ga mutum ya shekara ashirin bai wuce ahalari ba na fata kun gane shi kuma ahalari gaba ɗaya daga farkonsa har inda ya tsaya ya faro akan aƙida sai ya gama bayanansa akan sallah ba maganar azumi a ciki ba maganar zakka ba maganar kuma abubuwa ga san wanda ba su da yawa ma ba su da adadi ma to amma duka ya ka kai ka gama ya karaka 20 ko 10 akan ahalari to dan Allah ya yi zaka canza ɗabi'u da halaye kuma abin haushin shine da za a ce maka abin nan wa shuruɗut tawbati kuma sharuɗan tuba an nadamu alama fata yin nadama akan abin da ya wuce wani ya ana kai ana fassara maka baka san me ake nufi a madadin a tsaya amma sharhi amma jawabi ka san me ake nufi da wannan maganar a a to kaza kaza ka to ba haka ba ai kawai ta'abudan kaga ɗabi'unka da halaye ba su canja ba su canja sai ga idan za idan ba su yi alwala irin waɗannan sai wajen minti talatin da gama alwala ba talatin fada yana alwala yana wanke nan yana haka yana haka yana haka washi yana bin abin da aka faɗa in ya shiga banɗaki zai tsarki zai yayi bawali zai tsarki kana jiran sa to ka shiga uku saboda in ya gama ya fitsarin sai ya tashi tsaye yayi gaba yayi baya ya tsugunna ya haka dai ta maka haka saboda an faɗa masa haka a cikin wancan abin da ya karanta sai ga gaba ɗaya ya sha wahala kuma ya hawal da waɗansu. Na fata kuna ganewa, tare da cewa da an mara bayani a cikin karatun, to zai fahimtar mai ake nufi. Sai ga canza ɗabi'unsa, a canza halayensa, kuma yana da hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna mal imam malaki cewa ai anan abin da ake nufi in ji malam yace shi da ka nemi ilimi na sunna sannan kuma wa amalan ka yi aikin kama a samu sunna. haka yana abin da muka faɗa a can komai za ka yi a duniya sunna kai saurayi ne kana sha'awar ka bar gashin ka kana wankewa ka taje to babu laifi in dai ba ka kai wani arne bane a ranka to amma taje gashi ma akwai da manzon Allah yake na fata an gane hadisin Aisha ko tace shi ma za ta kasance yu'jibuhu tayammun fi tarajjulihi ba ka ta faɗa ba wa tana'ulihi ko wa fi tuhuri wa fi sha'ani kulli tace manzon Allah yin fara gabatar da dama akan hagu yana zanto abin da zalla yake kauna yake burge shi a duniya shi taraddudi a wurin tada gashin sama sai ya fara tada bangaren dama kafin bangaren hagu to ga idan baka karatu ba tare ka sani shi yanzu ne bai taba sanin cewa ma ana tada gashi ga yanda ake a sunna ba amma ya tara gayin sa ko ya yi kumfin sa da dan madubin sa ko fuskar waya ko tak tak tak tak ne tin kan shi ba ina ba ta an gane to manzo Allah duk abin da ya shafe ka yayi bayani akan sa sai dai in kai ne baka sani sallallahu alaihi wasallam eh malaki cewa wa tiqadan a samu kudirinka aqidarka sunna da ka kudirce yaya aqidarka take shine yadda manzon Allah ya faɗa kaga a can da sahabbai ake musu gori cewa kaza su yahuda suna san Allah da annabi kaza kaza suna san Allah da Allah Allah tana san su falasa ka gaya musu shi kansa imani ma da ake bukata a yi ɗin Allah ya so, to ba na ku da kuke raya ba ba ne, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah to shine ku bi ni ku bi manzon Allah in ka bi manzon Allah sai Allah ya soka a wani gu kuma da Yahuda suka ce wa sahabbai ku qulu me suka ce musu ku zama Yahudawa ko ku zama Nasara ina ba ta an gane sai Allah ya ce a'a ku sahabbai ku ba su amsa qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ina fata an gane wa ma uciya Musa wa Isa wa ma uciya nabiyina min rabbi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu fa in amanu bi mithli ma amantum bihi wannan da sabai yake in suka yi imani su Yahudawa da duk wani ma a duniya in yi imani bi mithli ma amantum bihi da irin abin da ku sabu kuka yi imani da shi. Na ba ta kun gane, imanin da Allah da karɓa gunka sai ka yi ƙudurin imani irin yadda manzan Allah ko da sahabbansa. Tukunna Allah da karɓi imanin naka. To ƙudurin imanin kama zanto irin wanda manzan Allah ya karantar ne. Sallallahu alaihi wasallam. Haga shi kalubale ne sai ka tashi ka nemi ilimi la budda har ka koma ga Allah. Allah ba mu ikon yi. Yake cewa ko ina muke. ya ce wa ma ta ban gabunna ba ne ba ne ya ce kuma ya mutu a kan wannan kana minan nabiyina a ni kuma da ni baya ai eh yawa ma ta rada ko ya ce kuma ma minhu sabata su salama kuma sabai suka kuɓuta daga hartansa lam yada an fihim baya zagin sahabbai baya sukansa au fi ahadin minhum ko da mutum ɗaya cikin su baya suka tara ma'annabiyina to zai kasance mai irin wannan kuduri zai kasance tare da annabawan Allah was-siddiqina da siddiqai was-shuhada'i da shahidai was-salihina da salihan bayi wanda dukkan annaba ma sun roki Allah ya hada su ne da salihan bayi ko annabi Yusuf yake cewa rabbi qad atatani min al-mulk wa 'allamtani al ahadith fa'ira samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni to ka gani wannan matsayi ne na kololo a gun Allah ka samu zama salihi a gun Allah to yace zaka kasance a cikin tawagar waɗannan mutane annabawa siddiqai shahidai salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa Allah ka saka mu a cikin su sai yace li annahu saboda shi mu'iul lillahi ya zanto mai yi wa Allah da'a ne wa rasulihi da manzansa qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwa ya ce man yu'i illaha wa rasula duk wanda yi wa Allah da'a yayi wa manzan Allah da'a fa ulaika ma'an nabiyina su irin masu wannan da'a ga Allah da manzan Allah to suna tare da ma'al ladina amallahu alaihim tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima wanda kullun kake addu'a cewa ihdinas siratal mustaqim ko siratal ladina an'amta alaihim ina fata an gane ba kullum mana kanta fatiha ba ka san ita ce uwar qur'ani gaba daya ta ita ce ta hade komai qur'ani to kullum kana roƙon Allah cewa ihdinas siratal mustaqima ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kakkiya wata hanya hanyar waɗanda kai ni'ima a kansu to su ne waɗannan da Allah faɗa anan yace ma'allazina an'ama Allahu alaihi yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa والصديقين والصديقي والشهداء والشهيدي والصالحين والصالحان باي وحسن اولئك رفيقا zantowa wa'annan da aka faɗe su to sunan to sun fi kowa tawaga da dawa jama'a mafi dacewa mafi kyau mafi zama ka zauna a cikin su a ce kai kana cikin annabawa ma'ana ka tare da kiyama tare da annabawa ai kai tawo cikin salihan bayi cikin siddiqai cikin bayin da Allah yake so ai kowa abin da yake fata kenan shi ne karanta fata da muke kullum su goma sha bakwai kenan ko a salloli guda biyar da kake asuba biyu a zahar kaza har gaba ɗaya goma sha bakwai in ma baka karanta ba saboda liman yana karantawa amma zai ce ai gal magduba alaihim wala dalin ka ce ne amin kaga kai tare da shi kenan kullum azzur da mutane mutane mutum yake wa kansa kenan ya kasance a shille waɗannan da Allah ya musu ni'ima to hanyar ɗaya ce shine kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon yaka ya ce ƙauluhu wasu minhu asabar su sulama kuma da yake cewa sahabbai su kuta daga hartansa fallam yansko yanta kisme ne yanta kisuhum ya waye gari baya su kasu ma'ana baya tauye su ya faɗi aibinsu wa yadda anu fihim baya su kasu yana faɗan mummunan magana game da sahabbai baya yi ya ce wallahu jalla wa ala qala saboda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce walladina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai ina ba ta an gane duk wanda ba sahabi ba duk wanda ya rayu bayan sahabi to da su Allah yake wannan magana haga har mu mun shiga cikin kenan yace to ga aikin da Allah ya bamu yace walladina ja'u min ba'dihim da suka zo bayan sahabbai su aikin da Allah ba su ayya ani as-sahaba ai ma yana nufin bayan sahabban nan muhajiruna wal ansar ko yace to suka zo bayan su ya kulu suna za su rika cewa rabbana ghfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana bulikar da sabu kuna bil imani Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani so safa manzo Allah ke kuma wala ta zalati qulubina gillan ya Allah karka sa mana wani gilli a zuciyarmu illazina amanu kada mu rika jin haushin wanda yake da imani a ce kawai gari kai baka da addini sai zagin sahabi ko jin haushin sahabi ko kana bakin jinin kana ganin mai suna ma irin ka ji ka tsane shi ai mutum ya shiga uku ai ga aikin fa da Allah ya ba duk wani mai imani fa bayan sahabbai shine ka faɗi wannan addu'ar fa kai din ka ce Allah ka gafarta wa su wa'ancan da suka riga mu da imani sahabban kenan kuma mu ma ka gafarta mana sannan kuma kar ka sa mana gilli jin haushi a zuciyarmu lillazina amanu mu waye gari muna jin haushin masu imani Allah kar ka sa mana wannan a zuciyarmu dan jinyar zuciya ta fi kowace musifa ke sa ta ilimin likitanci ai likitan da yake ne ya shafi zuciya ya fi kusan kowane likitan kwarewa saboda harka ce mai wahalar gaske to kuma ko shi likitan zuciya ai wannan kitsin bai sani ba wannan sai likitan duniya da lahira shi zai baka magani shine manzon Allah manzon Allah ga maka me maganin hasada me maganin fushi me maganin bakin ciki me maganin bacin rai babu shi asibiti babu shagun duk wani mai magani na duniya babu sai dai a makarantar manzon Allah idan ranka waye gari kawai ka ji ranka ya ɓaci ba ana yi ba kawai ka ji wani taron bakin ciki ko babu dalili shedan ne ka saka mutane dan ya bakanta ma da shi ya more ka san dama la ta shi makiyin kai ba ka laifara ba to dan ya in ya ganka a cikin daɗi shi baya so to sai saka ma kawai ka ji haka kawai wani haushi ya kama ka ka rasa ma me ya faru to sun lalace to ga magani ka faɗi waɗannan addu'o'i ka ce la ilaha illallahu al'azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim in kana maimaitawa sai ka ji so ɗaya biyu kaza kafin minti kaɗan kawai ka ji Allah ya yaye ma saboda asalin abin a hannun Allah yake duk duniya ba wanda zai baka magani shi yasa yanzu harkar likitancin zamani na na asibiti ai babu maganin hawan jini sai da baka maganin kai ta bacci sai ka zama wani sauraro kai ta bacci ba ji ba ga ka sha kai ta bacci ka zama wani mummikeke haka ga kana wani kuma sakare haka amma asalin abin ya saka babu babu shi a cikin su sai da kai ta sha harka mutu shine su maganin su na fata an gane to ga da haka amma kai da manzon Allah shi di ya ga maka ne zaka yi kisa la budda sai ka bi manzon Allah sau da kafa sai ka samu fita a duniyarka da lahirarka wani bala'i ne yake tinkaro ka kaga wata basifa ga kan ta tinkaro go no go ba ka bane to sai ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sabon manzon Allah an gama yakin Uhud an je mutane da yawa rauni a cikin hadda manzon Allah sallama an kashe mutum 70 suna cikin bakin ciki ga jinya ga damuwa kuma sai aka kawo labari cewa ai ga arna sun ƙara taruwa su ƙara kawo muku hari ko amma saboda imaninsu ya yi ƙarfi talaba mu labari mai suka ce aladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka faɗa wannan kalmar suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel talaba da labarin abin da ya musu tukuci yace fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamtasu su sai suka ba wani abu da ya same su labarin ya zama na ƙarya su arnan ko sun yi shirin ma sai suka tsorata kuma suka gudu shikenan ba abin da ya same su zalla ya ce in ka shiga cikin damuwa da bakin ciki ka karanta wannan addu'ar ka ce ka yi addu'ar annabi Musa ya shiga cikin kifi ko ba an san tarihinsa ba a tsakiyar teku aka tsindima shi a ruwan teku Allah turo wani kifi ya haɗe shi gaba ɗaya amma ka ce masa ba abincinka ba ne sel ne kawai ya zamansa ban da Allah ba zai wannan eh sel ne na ubangiji ba cin ne za ka yi ba zaka ba kai za a yi ba a rike mana hisal ne ko yaga to go no go fa a cikin teku ba tekun kaɗai ba a cikin kifi wanda Allah ya faɗi teku kanta ma duhu ne kan duhu har su kashi uku in ji Ubangiji. Ba ka Allah ya faɗa ba a cikin satun nur da kuma ga hatsin kifi sai gane to fa yanzu duk duniya ba mai kamar ɗauki sai Ubangiji sai koma gurin Allah. Ko wa zannuni idh zahaba mugabiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salihin yana wannan addu'a ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa nadzainahu min al-gham ko wannan ayar ai ba ya fasara maka ba Hausa ce maka ji ba wa nadzainahu min al-gham eh aka ce wai mallan me fasara gammin da gammin yace ah ni annan mota guda daga Ceniyan ga mota guda daga Ceniyan to dan kalakata ne ba a hi ba hadisi ai ma ku ci dan kalakata ai ai dan kalakata ma ku ci ne yace ya kawai shine kawai yace dan mota guda zikin eh shine kawai gamin zikin to sai Allah ba mu labari cewa fa najjaynahu min al-gam muka tsirtar da shi daga wannan bakin ciki da damuwar da yake ci aka ce kifin haka da Allah ga dama sai ce kifin ya amar da shi a cikin teku to yanzu a cikin teku ka amayo ko kai sake na ne ka gamu da bala'i yanzu zaka je gaba gabar tekun wa san iyakarta abu iyakan lanka aka ce kifin to ya dawo bakin kogin bakin teku ya amayar da shi akan tudu kaga Allah kenan yasa a wata aya laka cewa walaula annahu kana minal musabbihin alabi da fi fadin hila mai ba ba dan yayi ta tasbihi ba ya koma ga Allah ba da zai zauna a cikin kifin har tashin kiyama Allah ke cewa duk wanda ya shiga cikin damuwa a duniya bakin ciki ya dame ka abubuwa su rinta da ka rasa ba ka rasa ma me zaka ba ana yi ba lokaci to ka rike wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tabbas Allah zai kama ka tabbas Allah ne faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma an gwada babu adadi an yi babu adadi kuma Allah ya kama fita Allah ƙara ta mana mafita. Ya fi man ya sha, to ko da a haka ne, Allah zai gafarta wanda ya ga dama a cikin mutane. Ƙala ta'ala, don haka ne ma Allah ya ce, Inna Allah lalle Allah, la ya gafiru an yi sharaka bihi, baya gafarta wa duk wanda ya mutu, yana shirka da shi, wa ya gafiru ma duna zalika, amma yana gafarta zunubin da ba shirka ba, liman ya sha'u ga wanda ya so. Abin da suke nufi a nan, ko da mutum bai tuba ba, in dai ba shirka yake ba, in Allah ya ga dama sai ya kai masa amma matsalar shi ne karka ce to ai tunda haka ne bari kawai in fanta mako ba zan yi shirka ba amma duk wani kaba'ira kawai zai rafke to kana da yaƙini kai din Allah yana so ya gafarta ma ai ba ka nan garantin ai yasa ka kiyaye sabo kawai sai Allah ma sauki insha Allah yace qauluhu wa yace qaul bishr bin al-haris rahimahullahu as-sunna hiya al-islam wal islam ko sunna yace ai ibaratu hadi ko yace wato hadi sabaqat fi awal kitabi fassara sunna a matsayin musulunci da fassara cewa musulunci shine sunna yace wannan ai mun karanta a tantan baya ma da yawa ko tunda me sunna kalazanci dukkan motsin manzon Allah kamar da muka bada misali 24 hours din da mutum zai na motsi a duniya kai ka je ka koyo yadda manzon Allah yace ai haka kana kan sunna kenan kuma shine ai musuluncin ma tunda a ne za a yi sallah a ciki za a yi azumi a ciki za a yi zakka a ciki za a je haji duk ba ta duk tsoron ake bane a ciki za a yi mutuwa a ciki za a yi suna a ciki za a yi aure a ciki za a yi sai da sayarwa dukkan dai 24 hours din shine abin da ake nufi ai da ka lazimta sunna shine asalin musulunci yace qawlul fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala idza ra'aytu rajulan min ahli sunna fa ka'annama ara rajulan min al-ashabi sallallahu alaihi yace shi wancan fudayl da yake cewa daga cikin magabata fudayl ibn iyad yace in naga mutum daga cikin ma'abuta sunar manzon Allah kamar na gano sahabi yace li annahu abin da yasa ya faɗa ka saboda shi ahlus sunna tabi'ul lahum ai yana bin hanyar sahabbai ne na bata an gane zaka duk abin da zai a duniya idan sahabi ya rayu yana biyayya wa umarnin manzon Allah har ya koma ga Allah to ahlus sunnan gaskiya ma shi ma haka yake bin umarnin manzon Allah har ya koma ga Allah duk abin da zai yi sai ya tambaya ya manzon Allah ya ce ai ko da bai karanta ba zai je tambayi malaman sunna akar makalla ni mutum zai kaza me ya ya kamata yi aihuwa aka mun zan saka sunan kaza ya dace a kaza amar bayani zan yi kasuwanci ne me hukuncin kasuwanci ko man sana tambayar yaya manzo Allah ya ce ai to sai a masa bayani ina miki ko yace eh yace wai ko mm yace li anna man tabi'ahum domin duk wanda ya bi hanyar sahabbai to sara minhum yana cikin su kenan ai saboda manzon Allah an tambaye shi wata rana halin bulaguro ko ya je yaki ne zai koma gida ko ya je wani bulaguro zai koma gida sai ya biyo ta wani kauye sai aka ce wani dan kauyen ka ga wancan tawagar to ga annabi manzon Allah ga tun a cikin su da bai san manzon Allah ba amma ga musulmi ne sai ku fito a guje yaga cewa gudun ma da yake kamar za su man nisa kawai sai kwalla kira ai murya ta fi tafiya nisa ta sauri ko sai kwalla kira da karfi ya rasulullah ko ya muhammad na dan kauye bai san ladabi da ake da manzon Allah ba sai sa wani sabi ya kwabe shi kai kai tanka ba a yi manzon Allah irin wannan kiran Allah ya hana sai shi dan kauye ne bai sani ba sai shi kuma ya kubta hannunsa kamar ka Mm.